الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم goma sha uku ga watan hudu dubu biyu da sha biyar mun dawo karatunmu na nahu na littafin ajiruniya wanda in ba manta ba muna cikin magana akan mawadi'ud damma babu ma'rifatu alamat al-i'rab muka ce wato cikin karatun da muke sharhin sa shine shi kamar yadda dai muka kakkaranta muka sani a baya shi wato raf'a wato i'rab alamatul i'rab na da raf'a ko kuma dai mu ce abadin gaba ɗaya daga farkonsa mun karanta in kuna tunawa akwai anwa'ul i'rab kenan ya rabu gida hudu rabon farko raf'a rabo na biyu nasba rabo na uku khabda ko abu na ƙarshe shine jazba sunaye suna da raf'a da nasba da kabda ba su da jazma ayyuka suna da raf'a da nasba da jazma ba su da kabda muka zo muka yi anwa'ul irab din muka dauki raf'a din da muka dauki raf'a muka zo muke bayaninta mawazi nata ina tana da alamomi guda hudu ita raf'a kafin nasba da sauran jarra da kabda din ita raf'a tana da alamomi guda hudu muka ce alaman farko wato shine tana da damma alama ce ta raf'a din sannan wawi alama ne na raf'a din sannan muka ce alifi shi ma haka nunu shi ma haka duka alamomi ne na raf'a so sannan muka yi magana akan cewa kuma alamomin kala biyu ne akwai asliya asliyai sune shine kaman don mare guda uku kuma wawi da alifi da nunu su kuma far'iyai ne ba alama ce ta asali ba asali alamar asali shine don ma kawai aga misali muhammadu kaga damma ce ta asali amma an sa wani abu ya zama ya wakilci damman to sai ya zama alama ce amma far'iyya to muka zo muka karanta cewa damma tana zama alamar raf'a a gurare hudu a suna mufradi da jam'u tafsir da jam'u muannath salim da kuma fi'ili mudari alladhi lam yattasil bi akhiri shay'un ko da suna wai da aiki fil mudari aiki wanda ake ciki ba aikin da ya wuce ko wanda zai zo ba aiki da ake ciki amma wadda sa bai haɗu da wani abu ba ya zama lafiyayyen ƙarke ne da shi ba mai illa ba ƙarshensa ba da ba mu'tallul akhar bane sa. akwai fi'ili mudari'i mu'tallul akhar wanda ƙarshensa yake da illa wani abu ya shigo ya jawo mar illa ba zai zama damma ce a zahira za ta fito karshen sa ba akwai fi'ili mudari'i wanda yake sahihul akhar wanda yake karshen sa ingantacce ne bai da wani matsala za a gashi da rufan sa tunda asali da ba fi'il mudari in ba nawasib ko jawazin ko wani abu dai adatu daga cikin waɗannan ya shigo to ba zai canja masa karshe ba shi rufa ne da shi kullum sai dai daya daga cikin abin da zai mai da shi nasba ko ya mai da shi jazma ya shiga kamar lam in ya shigo kaga zai canja fi'il mudari misali yadribu amma in lam ya shigo sai a ce lam yadrib kaga ya canja Da- kaga yanzu yadribu fi'il mudari ne marfu'i amma in lan ya shigo lan sai ya ce lan yadriba dole a bai da shi nasba to shine eh, lafiyansa kalaukan ba komai da ya shigo to kullum don ma ne da shi amma in wani abu ya shigo to yana canja shi so shi ne dai a nan mun yi bayanin cikin eh, raf'a cewa tana da alamomi guda hudu eh, tana aha abin nan kai zamma alama ce ta raf'a a gurare hudu ko a suna mufradi mun karanta shi mun yi sharhin sa in kuna tunawa jam'u taksir mun yi sharhin sa suna mufradi ai ba ku manta ba ko yawa jam'u taksir mun yi bayanin sa sharhin sa jam'u muannath salim mun yi bayanin sa mun yi sharhin sa to yau za mu shiga fi'lul mudari alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un ba na so in in matsa sosai saboda lokaci lalle misali in matsa kowanne kafin mu wuce in muku tambaya misali yanzu a ciki dan muka dauki eh, muka ce shi zamma na shiga wato na zama alama ta zamma a suna mufradi na ce muku suna mufradi wanda ba jam'i ba kamar kamar Muhammadu ai mun yi magana ko da Aliyu da Hamzatu ko kaga waɗannan diga in ko eh, eh, muzakkari kenan muannasi kuma muka yi misali da Fatimatu da Aishatu da Zainabu ko kaga dukan su aka ce hadara Muhammadu safa- safarat Fatimatu kaga don man wannan ba mukaddara ba ce ta zahiri ce sannan akwai inda yake zuwa da mukaddara ko muka ce misali hadar al-fata wa hadar al-qadi hadar akhi kaga wannan duka kaddartawa ba kai tazawwajat laila wa nu'ma duk mun karanta waɗannan kaga wannan kaddarawa ba kai ba kaman wancan ba tunda fata aka ce ba fatiyu ba to duka kaddara su ake yi حضر في الم- في الماضي المبدئي الفتح لا معنى له من الاعراب الفتى مبني آه، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه آه، الضمة المقدرة على الألف كو؟ تو هكذا تو جنب التكسير كما شي ما مني مني شي شي كما شي ne wancan dai in ba ku manta ba wadda ah, yake na ce muku ana ana gutsure ana karya mufradi ne sai a soka wani abu shine jam'u taksir daga kasuru ne karyawa ainihin gundarin wannan din shi ake lalata shi a yanke shi na ce muku yadda makanikai suke yanke wani abu su jona da nan su jona sai su daure ko kuma masu walda to haka ake yi masa mufradin ake yankewa a jona wani abu sai ya dawo jam'i amma jam'ul muannas muzakkar salim ko muannas salim shi ba a yanke shi in ba ku manta ba na gaya muku shi ƙari kawai ake wani abu to wannan din ma shi jam'u tafsir din kala kala ne har ya rabu gida nawa shida ko wannan fa previewing wa- na'awun munafi so wato ana dan saboda ya ya zama dai an gane shi muka ce akwai wadda wasali kadai ke canjawa duk mun karanta in ba ku manta ba ba wani abu ba wasali kadai zai canja sai ya dawo me jami asadu usudu asadu usudu ko N- namiru numuru irin su da muka ka karanta dai sannan akwai na biyu wanda wato zai wasali zai canja kuma a rage ko tuha ba tu tuhamu kaga ya zawo jami tuha ba tu tuhamu haka muka zo muka karanta ba yana gama sauran misali nake ina tuna muku ne wadda kuma z- wasali zai canja kuma a ƙara sai a ƙara mufradi sai ya dawo jami shine sinu da sinwanu ko sinu da sinwanu akwai inda yake canja wasali yake canjawa eh, kuma a rage eh, a rage ko sariru sai sururu kaga rage ya sannan kitabu kutubu ahmaru humuru abyadu bidu haka sannan akwai inda yake canja wasali ya ƙara yawan kuma mufradi sababu asbabu baqalu abqalu hindu gunudu sabu'u siba'u zibu zi'abu shuja'u shu haka dai sannan akwai inda yake canjawa ko da ƙari da rage a haɗe duka a canja wasali a ƙara mufradin wani abun da yake cikin mufradin ba a ƙara babu shi a ƙara wani kuma yana cikin mufradin a rage a tare kalma daya karimu kurama rangiku rahufanu ko kitabu kuttabu amiru umara'u to waɗannan su ne magana akan jam'u tafsir muka zo muka yi jam'u muannas salim wanda shi ba a taba mufradin sa ƙari kawai ake yi masa ko to shi ko misalin sa zainabu ita ce zaina ba tu sai ƙara ali ali kawai da tai ko fadimatu fadima tu da haka muka karanta shi ma akai misalai to muka ɗanye duka dai aka ɗanyi buga misalai a kansu to yau kuma za mu shiga fi'il mudari tunda an ce damma alama ce ta rafa a guri hudu muka ce guri na farko me ina so wuce tare guri na farko menene damma tana zama alaman rafa a ismi mufradi suna mufradi da jam'u tafsir da jam'u muannath salif shine nan mai mai ta mana yanzu nayi preview namu sai na karshe wal fi'l al mudari alladhi lam yattasil bi akhir shay da fi'li mudari inda wato ba abin da ya sadu da karshen sa lafiyayyen karshe yake da shi kenan na fata an gane to shine yau insha Allah za mu karanta aha shine anan والفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء نفسك يا كما تحدث شيء دائما kar ka ma saboda kar abin a juke shi sharhin kuma sai in an yi sai a abin nan a da zo da sharhan to sai yace wa amal fi'l mudari yace amma fi'li mudari fa na'u misalin yadribu kaga yadribu wa yaktubu kaga duka wannan fi'li mudari ne amma ai ba wani abu da ya shiga karshen sa karshen sa ba abin da ya sadu da shi bai zama akwai rufu'a ce kawai gata nan lafiyarsa kalau ba abin da ya same shi sahihul akhar ne ba mu'tallul akhar ku rike wannan ma fi'li mudari akwai sahihul akhar irin wannan wannan bai da wata matsala ya buribu fi'li mudari marfu wala mutarafi zama ta zahira bi akhiri shikenan yaktubu fi'li mudari marfu wala mutarafi zama ta zahira bi akhiri shine lirabin sa kai lirabin sa kenan ya kamata ku yi inji ya buribu fi'il mubara bismillah ya
ai kun kun jota shi ko ayan nabila ya buribu fi'il mubara wa alamatu raf'ihi ai marfu'un kai ya buribu fi'il mubara za ku yi mini dai zan nuna wani in ce shi ma yayi kar ka yi soko soko in zo nuna ka ka karkarwa ya buribu fi'il mubara مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره تو إلي أين يكتب ما يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره تو شيني أنا سيتك da ya buribu yana duka kenan ko yana duka yaktubu yana rubutu aiki ne wanda ana cikin yinsa present continuous tense ya buribu yana duka yaktubu yana rubutu fa kullu min hadaini al-fi'laini duka cikin waɗannan ayyuka guda biyu marfu'un an musu wa alamatu rabbihi alamar rabban su ad-dammatu zahiratu shi ne zamma wanda take zahira ga ta ko da kallon ta sama ko wa kadhalika haka nan kuma yad'u yarju ta ka ga abin da nake faɗin ko kaga wannan azahiri wannan sahihul akhar ne yabribu da yaktubu to yanzu an shigo maka da wani kuma shi kuma mu'tallul akhar karshen sana da illa ba kamar yadda ka san fi'ili muzari ba ya illa ya shigo shi yace haka nan kuma yad'u da yarju shi ma fi'il muzari amma ina ina dama na zahiri babu yanzu za a yi iradin sa za a ce yad'u fil mudari mabniyan alal eh fil mudari mabniyun ai shi ne ina ina jira in ji ina zai bano da ya mafani shi zai bina'i a ina zai marfu'un wa alamatu rafi az-dhammatu al-muqaddaratu ala al-wawi mana'a min dhuhurihi menene at-thiqal ba at-ta'azzur ba mala الثقل وكذلك يقضي ويرضي هذا يو يرجو ما أكن يرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهوره الثقل تبري مجيد إرادة يدعو يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهوره الثقل ma'ana abin da kuka ce kuka ce yada'u in an ce yada'u yana kira yana addu'a yana bauta yana da sauransu wajen biyar ko da na gaya muku duk yana dauka yada'u yana addu'a yana kira yana roƙo yana bauta haka dai to to amma aka ce marfu'in marfu'i ne rufu'a ne da shi to wa alamatu rafihi dama rufu'a na da alama alaman zahira ita ce gamma ko shine asliya asliyin wato ismi to far'iyin kuma shine sauran wawi da alifi da gome eh nuni yawa nuni to alamatu rafihi sai ka alamar raf'ansa ba damma zahira ba kace al walam turabi ad-dammatu al-muqaddaratu ba zahiratu ba damma wacce aka kaddara ta ala al-wawi akan wawin nan aka kaddara damma mana alin zuhurihi abinda ya hana bayyanan damma a ganta zahiri qal saboda nauyi karatu zai nauyi in ka zo irin ya da'u din in ka ce sai ka fidda zumman ta fito fili zai nauyi a baki ba zai daɗin futa larabcin ba zai daɗi ba sai zama ya da'u wo bai yi ba sai a tarri hannu kuma ya da'u wo har ne sai a ce ya da'u kawai shikenan da ake bambanci a cikin da ta
uzuri za mu zuwa yana zai zo ta yawo a nan jiyoci shi ne gaban mu yana gaban mu yanzu na insha Allah wannan nauyi wurin karantawa zai nauyi ne shi yasa kawai ake cewa ake bayyana haka ya da u mai ko ya da u to ga nabi yarju shi ma haka yarju ba zai yi haka ba sai dai ake yarju kawai yarju fi'l mudari marfu'un wa alamat rafi ad-dhamma al-muqaddaratu ala al-wawi mana abin zuhuri ne as-siqalu to fa kullu minhum marfu'un duka biyun nan marfu'ai ne wa alamatu raf'ihi alamar raf'a su dammatu muqaddaratun ala alwawi damma ce wacce aka kaddara akan me wawi mana amin zuhuri ya istiqalu shikenan kani abinda ya hana bayyana damman nauyi nauyi ana taba gaya muku misali kwanan baya duk qur'ani duk inda kaga tajiri ai ai fil mudari ne tajiri min tahti al-anharu amma asalin sa ya ce kace tajiri تجري السفينة على الماء مثال تجري في المضارع مرفوع ولا بطرفه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهوره الثقل من قوة تجري من تحت الأنهار ko tajriyu as-safinatu ala al-ma'i da zai yi ba sai yayi wani nauyi a baki in ga zama kana larabci idan kana fadin sadaka da zai ma dadi ba to sai aka aka tawwace shi zama tajri min tahti al-anhar duk na qur'ani amma in ka zo lirabi sai ka yi bayani an gane ka san me kake yi wurin na fa asali zamma ne amma alamarta shine ne ala eh, mai rafa ne kai alamanta shine domma wacce aka kaddara ta akan ya amma da zahiri ne sai ya zama tajriyu yawwa so wa kazalika yaqbi wa yurbi haka nan kuma ah, yaqbi da yurbi ashe na dauka na dauka na ta'azzuri ne yake bi wannan ashe ba na ta'azzuri bane har yanzu na tikal ne yaqbi tikal ne da yurbi duka na tikal ne fa kullu minhuma duka waɗannan yaqbi da yurbi kaga yaqbi ne yaqbi yana hukuntawa daga qadi ne qada yaqbi qada yaqbi yana hukuntawa eh, ka- ya hukunta yana hukuntawa sai aka ce ka ya ƙabi kaga fi'ili mudari alƙalin yana yin hukunci a kotu ana cewa ya ƙabi alƙadi ya ƙabi alƙadi Eh, ka- ka- alƙali yana hukunci da aka a bar shi kar a yi mashi shigi ko a zuwa ce za a yi wani abu a bar shi sai ya gama hukunci ya ƙabi alƙadi al'ana misali kenan ma alƙali yana hukunci a yanzu ko kuma ba ya ƙabi alƙadi kawai alƙali yana hukunci so yaqdi fi'li fi'lu menene mudari marfu'un mutadari wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الياء منع من ظهوره الثقل شيء كان علواتي سنة يربي يربي ما يربي ها نعم fasararsa mai yurbi yana yarda yurbi yana yarda da kaza din nan to yurbi fi'l mudari marfu'un wa alamatu rafihi الضمة المقدرة على الياء منع من ظهوره الثقل ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله لرام يفرم تردد ولا practicing ما ظنكم ñande go koy wala ko wannen te to mi wi koy te mi a milli rawi te nan ñinana ɗum dilli koy asa a yimma da allah fa kullu min min huma dukka ɗaya daga waɗannan biyun marfu'un marfu'i ne wa alamatu rafihi alama rafasa dammatun muqaddaratun ala al-ya'i damma ce wacce aka kaddara akan me mana min duhuriha as-saqal nauyi ya ana bayyana ta maimakon a ce yaqbiyyu a'a sai a sauwaƙe ce yaqbi yurbi yu sai a ce yurbi kawai shi kenan saboda yayi nauyi aha sai menene kuma wa kadhalika yarda wa yaqwa yawwa to mun iso ta'azzur wa kadhalika yarda wa yaqwa yarda kaga yurbi daban wancan babin yayi ne Allah ya sa da ba ku manta ma da karatun namu ba ai mun karanta ko mu ismul mufrad yana zama alama me jamu jamu menene muke yanzu fil fil mudari الذي لا تتبع أخيه شيء تو منشي أم أنا أكرك الولادة إنه يوا يرضى مثالي لازم منشي يرضي يقضي كغياني علامة به علامة به يقضي في المضارع المرفوع على رفعه الضمة المقدرة على المنين لاي نعم كما با بدأ دم على الياء با إن قالوا لنا دام أي أكوي يا أكوي أليفي أتشين على ممن رفع رفع أي to yanzu mun ai wannan na na ya ne muka wuce yanzu kuma ga na alifi nan to ka saurara zaka yarda shi yasa kana tambayan bambanci na ta'azzur da na ne thiqal sigal ɗin wurin kira zai nau'i ne nan kuma ka lura da nan za ka gane bambanci shi yasa nake ma sai in an zo za ka gane bambanci nan sai aka ce yarba yarba ha ha ba zai ba wai kamar wacce ake yardi yo a'a ba ai ba ya bane dalili ake sai an murɗe shi ya abin nan yayi nauyi a'a ba nauyi yayi ba yarba kaga ba ka ji rufu'a ba ba kuma nauyi yayi ba ba kuma komai ba a'a a wurin uzuri ne ya hana kawai abin nan din fitowa ba wai ko nauyi ba uzuri alifi yana saman wurin ya- an ma shafe shi ne baka gani shi amma akwai alifi shine alamar rufu'a ana kaga baya kama da wancan yarbiyu ana iya yin sa da ƙarfi in ana so amma asali bai da ƙarfi to nan kuma yarba kawai babu ma maganan yayi nauyi ma uzuri yasa to yarba yana yarda ko wancan yurbi ne yarba yana yarda yaƙwa yana ƙara ƙarfi ko to yarba fi'lu menene ne mudare dama fil mudare ko da yake mu- za mu iso shi din ma dai a gaba amma ana gane shi da anaitu ne ko na aitu duk yadda ka gana ma alifi da nunu da te da ya in sun fara da fi'ili to fi'ili mudare ne kawai ka huta kaga yarba ya fara da ya kenan kaga kaga ka huta yarba to fi'il mudare eh مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر شنا سيقوى فعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر شيكنا فكل منهما هو هذا cikin waɗannan da yarba da yaqwa marfu'un marfu'i ne rufu'a ne a kansa amma wanda ake kaddarawa tunda ba ran kanta a zahiri ba wala mata rafi alama rafasa dammatu muqaddaratun ala alifi damma ce wacce ake kaddara ta akan alifi mana anin duhuri ha ta'azzur abinda zai hana bayyanan damman shine uzuri uzuri ba zai yiwu a faɗi damma a wurin ba akwai uzuri sai dai alifi ya zo ya hau kan matsayinsa wa qauluna faɗin mu allazi lam yattasil bihi allazi lam yattasil bihi a karatun ku kuduba fi'il mudari allazi lam yattasil bi akhirihi menene shay'un wanda karshen sa bai zo da mai ba wani abu ba ba wani abu a karshen sa to ga wani abun da ake in ya zo a karshen sa yake hana shi ya zama don ma yanzu zai gaya ma shine allazi lam yattasil bihi alifus naini wanda alifin tasniya bai zo bayansa ba fi'ilin muzari'i ne amma ba alifu tasniyati alifu tasniyati me alifu tasniyati alifi wanda yake gwada abu biyu ne an gane bayanin ko ya ce ya kulu yana ci ya kuluna suna ci ya kulani yaya su biyu suna ci to kaga ya kulani alif tasniyati ya zo ana a fi'ili muzari ne kuma to in lam yatasil bi alif isnaini alifin da yake nuna tasniya bai zo a gaban fi'ilin ba to wannan damma zahira zai fito amma in alif isnaini ya zo zai kauce daga damma zahira za ta biya zai zama din au wawu jama'atin ko wawi na jama'a in ya zo duk za a kawo misalai a gaba kar kai sauri shi ma in ya zo to shi ne abin da ake cewa in abu ya zo a ƙarshen sa din allazi lam yattasil bi akhiri kyau wanda a ƙarshen sa wani abu bai shigo bai sadu da shi ba sai limu zare au ya ubu qatabatin ko ya na abokin zance duk za a kawo misali- misalin sa يخرج ما اتصل به واحد من هذه الاشياء الثلاثه yana fidda abin da ya zo ya sadu daya daga cikin waɗannan uku da muka faɗa ko dai alifin alifin isnaini ko wawul jama'a ko ya na, na abokin zance duk ɗaya in ya zo yana fidda shi daga kasancewa zamma ta zahira kamar ta zalabi alif isnaini dukkan fili mudari inda alif na tasniya ya sadu da shi na hau misali yaktubani yansurani yanzu misali yansuru yaktubu gari kaga fi'il mudari marfu alamatu rafi'a dhamma zahira fi akhirih yansuru fi'il mudari marfu alamatu rafi'a dhamma zahira fi akhirih amma sai aka ce yaktubani yaktubu yana rubutu shi da yaktubani suna rubutu su biyu yansuru yana taimako shi kadai yansurani suna taimako su biyu to shigowan alifin nan ya canza akalan lirabi bara ake tuhumatu zahiratu ba yanzu sai dai a ce muqaddaratu bari ka biyan da za sannan wa mattasala bihi wawul jama'ati haka nan kuma in wawi na jama'a ya shigo nahau yaktubuna kaga jal'i ne suna rubutu masu yawa ba biyu ba yaktubu shi ɗaya yana rubutu yaktubani su biyu suna rubutu yaktubuna jama'a da yawa suna ta rubutu da yon binda te mai allu haje ko e gette ɓe ɗon ɗon yin binda ɗum winda ni ɓe ɓe ɓe bindito wa yansuruna kaga yansurani yansuruna mun wuce wannan wa batta zalabi ya qul mukhatabati haka nan kuma in ya na abokin zance wanda nake muku za misalin sai yana zuwa nan ya na abokin zance in ya sadu da shi shi ma ya canja na taktubina taktubina ya din nan da ya zo na abokin zance ne taktubina tansurina duka ba kalma da yake yake ta jujjuya ta daga yaktubu ne aka ce yaktubani ko yaktubuna yansuru yansurani yansuruna ko kuma mu faro shi daga farko yaktubu yaktubani yaktubuna taktubina kowanne daban ne yansuru yansurani yansuruna tansurina ne bambancin su akwai bambanci ya kamata ka lura in ba ka lura ba sai a zo a kwaba ka fassara misali in ka zo tansurina da yawa wani zai dauke shi a jam'i ne irin yan suruna ya ɗaya bane taktubina daban ne da yaktubuna ina so ku bambanta min in an ce yaktubu me yaktubu yana rubutu yaktubani yaktubuna taktubina kira rubutu ya ne na abokin magana aka ce ma ya ƙul mukhatabatin in ka zo in kana magana da wata kace taktubina kina rubutu ne amma kace taktubuna kuna rubutu ne da mutum ɗaya kawai kake magana amma eh wani ya ɗauka jami'i ne an gane magana eh taktubina ya na abokin zance ne ya shigo nan taktubina to in baka lura ba eh ka ɗauka jami'i ne taktubuna eh taktubina taktubina ba za a ce yaktubina ba taktubina yi sama ha yanzu namiji ba ka cewa taktubu taktubu kana rubutu in ga yaktubu ai wani ne kare ba labari yana rubutu maka ce taktubu da ta yi shi ya gaya taktubu kana rubutu aktubu ina rubutu ansu ina taimako yansu yana taimako yansurani suna taimako yansuruna suna taimakawa tansurina kaga shi kuma ba suna ba mutum ɗaya ne sai ka lura in ba haka ba sai ka shiga geji to wala yurfa hina idin wannan ba a musu rufu'a a yanzu kam wa'annan da muka karanta din nan da yaktubani da yansurani da yaktubuna da yansuruna da yaktaktubina da tansurina din nan ba a musu rufu'a a a wannan irin lokacin bidomati da damma ba a musu rufu'a da damma ba ba haka bane yurfa bi thubutin nuni ana musu rufu'a ne da da bi thubutin nuni haka ne rabi su kuma yake wal alifi da kuma bi subutul alif wal wawi da kuma subutul wawi haka ake yi awil ya'i ko kuma ya'i to na gaya muku kafin mu dawo sai ku yi lirashi eh yanzu an ce ina yake ne yaktubani kuma lirashi sa fi'l mudari marfu'un wala matratihi eh na ga yattaka ga yattaka ga yattaka fonno diga sowi fooɗi koy ɗum wi'ewade nangonɗo e gaala gaala ɓaawo ɓe yiika fof nda ka e ka won gaasi a piiri nate yaktubani yaktubani filu filu menene mudare marfu'un wa lawdu rabbihi ha eh farko kan me muka ce na ɗaya aka ce alifu naini na biyu muka ce ne na biyu muka ce ne ya'u akwai ya'ul mukatabati alifu naini akwai wawul jama'a akwai kuma menene ya'ul mukataba to ha me yaji dama to na farkon menene alif ne yurfa bi thubuti alif bi thubuti alif shikenan tabbatuwan alif shine alamar rafa'arsa yurfa bi thubuti alif wani bowaro na hau na hau an yi jankete an ce ba yaktuba ne fili ne mubari'i marfu'i bi thubutil alif shikenan marfu'i bi thubutil marfu'un bi thubutil alif shikenan tabbatuwan alifin isnaini din nan shi ya nuna alamar yadda rufa ne da shi shine alamar rufa sa sai kuma menene yaktubani ko yansurani shi ma haka في المضارع مركون بثبوت الالف شيكنا sai kuma me sai menene na biyu yaktubuna da yansuruna yaktubuna shi kuma me fil mudari marfu'un bi thubutin wawi shikenan sannan sai me taktubina في المضارع مرفوع بثبوت الياء شيء نان حلواتي ولا بني أي عندهم جمع علامة رفع سكوي ثبوت الياء شيء نقر شنا وانت علامة رفع ثبوت المنين واو وانت علامة رفع سمنين ثبوت الالف شيء كده تو أما أنت بيك ثبوت ثبوت الالف ماذا الالف ماذا suka ce alif ne imana alif tasniyatin na alif ne sannan bi subutil wawi wawu me wawu jama'a bi subut wawi jama'a marfu'un bi subuti wawi jama'a ya ce marfu'un bi subutil yayi yayi menene al mukhataba shikenan fa alawati ko dum mere to dum yetta kaga to mu ci gaba sai kuma nunu tawkidi akwai nunu tawkidi shi ma da zumu fara wa qawla wala nunu tawkidin khafifatin aw thaqilatin haka nan nunu tawkidi shi ma in ya shigo ya fitar da fi'li mudari da amar dhamma zahira nunu tawkidi bara ai dhamma zahira ba shi ma in nunu tawkidi ya shigo يخرج الفعل المضارع yana fidda fi'ili mudari alladhi tasala bi ida annunaini wanda ɗayan nunona guda biyu nan suka shigo nunu taukirin mai mai nauyi ko mai mai sassauci mai mara nauyin sa in ya zo a harshen larabci ya shiga fi'ili mudari to baya yi masa jumma ta zahiri sai dai sai dai bina'i ake yi anan kuma ba ma kaddarawa ba eh kamar yadda zai zo za ka gani so misali shine idan nuna ɗan nunu nununa guda biyu na hau ƙaulu ta'ala kwatan kwace faɗin Allah ta'ala a Qur'ani la yuzdananna wa la yakunan min as-sabirin wannan ayan Qur'ani la yuzdananna wa la yakunan min as-sabirin nunonan dukan su biyu kasunan sun zo wanda ake misali faɗin nuno taukidin ne nuno na ƙarfafa zance duk inda ka ganta tana ƙarfafa zance ne amma wani wurin ta zo da shadda ita shine anan suka ce maka khafifa au thaqila ko kuma ta zo da khafifa ta zo ba shadda thaqila kuma ta zo da shadda na ƙarfafa magana misali kallala yubbadanna fil hutama karfafa zancen ne za a jefa su cikin wutan hudama an karfafa zancen ne ya gaji yalla yubba zanna to be be nyama ko ma eh nunu aka kawo ban da karfafa zancen kaga wani zaka ce la nafa'am bin nasiya to misali nan laysa nan na wala yakunan min as-sagirin kaga duka fiye suka zo tare duk nuna ne wannan mai shadda wannan tahfifi wal fi'lu hina idin in an zo wannan aiki fi'li mudari'in in an zo ba a cewa fi'lu mudari marfu'un a'a ba a faɗi haka nan in ka faɗa ka kwafsa kuwa nan babu magana ma marfu'un nan ba a faɗi haka in ka in ka ce marfu'un ba kana zuwa nan kace la yuzanan na fi'l mudari mabniyun ala al-fath haka zaka ce shikenan la mahalla lahu min al-i'rab haka ke rami in ka zo na biyu la yakunan sai ka ce fi'l mudari mabniyun ala sukun shikenan la mahalla lahu min al-i'rab kaga bal irabi salawa ko ba fi suke rani ina dai an gane kam mabni ake cewa anan ba a ce fil mudari marfu'un in ka zo kana li an ce ma kai irabi la yuzdananna ka ce la yuzdananna fil mudari marfu'un a ka kwaba a karale fil mudari la yuzdananna fil mudari marfu' marfu'un a fil mudari mabniyun ala al-fathi baka bai da hankali ba wallahi sai ka yi nisa a nahawu wata rana a zo a ce maka yi rabin wani abu wallahi sai ka mana haka shi yasa sai da practice kamar mathematics yanzu wannan kai ne sani da fi'ilin mudari ne amma wallahi ko ko ba dade wata rana in ka kai hankalinka wani wuri Allah sai ka zo ka manta kana sauri ka ce marfu ba ba a faɗi a wuri dokan na'u ba a ce marfu in dai nunu na ta'kidi ne ya zo a wuri nunu tawkid ko da wasa za a ce marfun mabni ne shi har abada ginawa ake ba a lirajin sa wurin babu lirabi a wurin duk in abin da ka ce ma mabni to ya ƙi lirabi ne daga yau ka rike wannan ma ka rike shi gam in dai ka ji an ce abu mabniyun to to ba ya karɓar lirabi ne shine ma'anar a ce mabniyun ala kaza ika ɗan nasta kan a don na sama gidan fama ga ta dun ya ta dai ina ganewa inda ba ganewa ina ganewa in ana ganewa na kan gane shiru ake gaba da ba bara ga mutane suna dan kazar kazar in eh an yin tambaya suna dan eh kaza kaza bidan fama bidan fama ka yi sama to ko bin lirabi filu la yuzana na filu أها. لا محل له من الإعراب شكرا الحمد لله خلاص تو سي وقولنا ولا نون نسوة نون نسوة شي ما ينا شيغوا يتشنجا والإعرابي آرين كسنتوا don ma zahira ce a ƙarshen sa yana canja in ya shigo duk fa wani na fassara wala na tafi bi akhiri shay'un ƙarshen fi'il mubarak wani abu bai zo ba to nunu niswa shi ma yana shigo nunu ba nunu na shak na taukidi ba shi kuma nunu ne na niswa in yazo yana gwada mace ne abun nan wannan abun mace ce nunu niswa ke a larabci da kagan shi kuma ba yana karfafa magana bane a yana nuna mace ce abun nan da ake magana kansa nunu niswatin yukhrij al-fi'l al-mudari' الذي اتصل به نون النسوة نون النسوة فعل المضارع هنا فدة في واتو abin da ya sadu da nunu na matantaka na hau ƙauluhu ta'ala kwatankwacin faɗin Allah maɗaukakin sarki walwalidatu yurbi'na walwalidatu yurbi'na a wala da hunna haulaini kamilaini bi mana rada ayyutumar raba'a to kaga yurbi'na kaga fi'li ne mudari fa malam yurbi'na fi'li mudari to hakuri bai Allah to na wadane bayani to ni dun wima dun fi'il mudari ai tawari sai sai ka gure sai ka rasa to ya za a yi lirajin wannan to baya baya wannan baya karɓar lirajin har abada mabini ne shi kuma kan dauri wacce alal alal fati لازلن فعل مضارع مرفوع مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وانا كوفا يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الاعراب فرادك يرضعنا فعل مضارع مرفوع ولا مضر فيه ميكم باب يرضعنا na din nan shi ke nuna mace ce abin da ake tafi ta shayar ya ce yurbe shayar yana na shayarwa waye wani irin mutum kama ce yurbe na ana nufin mace ce nunu din nan da ya zo yana nufin ta mace ce abu sunansa nunun niswa ba shi kadai nunun wani yana nuna karfafa magana wani yana nuna abun mace ce ta wannan nunu nan matantaka abin da ya rabi يرضعن على السكون لا محل له من الإعراب ما شاء الله تبارك الله طب mun gama da wannan kam yau za mu shiga nawawi oh to da ya yi ba ko mu dan bar shi a nan din to ba matsala ga hekto sai guri kayan nana da hamsin ne kuma tashin kusa ranar fitar to in akwai mai tambaya man kana indahu tambaya falle ta tambaya man kana indahu tambaya falle ta tambaya
inda ake yi a nuna tarkiki wanda ake ne nuna tarkiki nunu taukili na karfafa la yuzananna walilani
fi'l mudari man em, mabni ala al-fath la ma'alla lahu min al-i'rab yawa ya kamata a mummori wannan dan lokacin تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك وما يعلمك نستحقك ونجيك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وقبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم ولا يكون الحمد لله